الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الجمعة 22 ga watan sha'aban hijira 1446 ci gaba da karatun usulun sunna darasinmu na sha uku muna cikin shafi na takwas ko? eh ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sai bayani akan falala ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan da a yi raddi ga shi'a eh yace wa khairu hadhihi ummati mafi alkhairin wannan al'umma ba'da nabiha bayan annabinta shine abubakar ne siddiq eh abubakar as-siddiq eh to saboda haka ahlus sunnati wal jama'a shine na farko da suke fara gabatarwa a wajen falala da daraja su shi'a sun ce sayyiduna ali ne ya fi kowa falala annabi kawai a gaba gare shi wasu daga cikinsu wasu ma sun yi guluwi sun ce ya ma wuce annabi wasu kuma sun ce a shi ne annabin kuskure aka samu aka ba annabi saƙo madadin a bashi to haka dai suka kasu kashi-kashi su ahalus sunna wal jama'a suka ce a abubakar as-siddiq shine afdalus sahaba eh shine afdalus sahaba kusan dukkanin ahalus sunna wal jama'a haka suka tafi in ka ji wani na gabatar da wani akan abubakar eh to ba fahimta ce ta ahalus sunna wal jama'a ba summa umaru to mai bi mai ga falala sannan umar ibn al-khattabi shi ke bi ma abubakar summa usman ibn affan sai usman ibn affan shine na uku nuqaddimu haula'i salasata mala yace to mu ahlus sunnati wal jama'a muna gabatar da wayannan sahabbai guda uku a wajen falala duk wani da zai biyo to bayansu zai biyo kama qaddamahum ashabu rasulillahi sallallahu alaihi kamar yadda kuma sahabbai da kansu su suka gabatar da su lam yakhtalifu fi zalika kuma sahabbai ba su yi sabani akan haka duk cikin sahabbai shi karan kansa sayyiduna ali bai taba nuna cewa yana gaba ga sayyiduna abubakar ko umar ba wannan guluwe na su shi'a ne arrafida eh arrafida to wannan shi ne to sun ba'ada haƙula salasa to bayan waɗannan uku ɗin da aka ambata masu bi musu da falala su ne ashabu shura su ne ma'abuta shura e, kwamitin shura da sayidina umar ya kafa alhamsatu ba alhamsati ba wannan jarra ba ta da wani mahalli e, alhamsatu su ne aliyu ibn abi talibin wa talha ibn ubaidillah wa zubair ibn al'awwam wa abdurrahman ibn aufin wa sa'adu ibn abi waqas wannan su ne na umar ya ware ya ce su je su tattauna cikinsu su zaɓi ɗaya in yi bar duniya to ya zama khalifa to abinda na umar ya yi kenan kulluhum yasluhu lil khilafa to su biyar ɗinnan kowannensu bayan na umar ya kyautatu ya riƙe khilafa duk wanda ya zama khalifa ba matsala wa kulluhum imamun domin kowanne daga cikinsu jagora ne jagora ne to kamar ka tambayi malam wannan magana taka me madogaranta sai ce wa mazhabu wa mazhabun fi zalika wa mazhabu fi zalika ila hadith ibn umara wa mazhabun abinda an matafiyanmu akan wannan fi zalika akan wannan abu da aka ambata shine ila hadisi ibn umara shine zuwa ga mm? ko to wa nazhabu fi zalika ila hadisi ibn umara eh haka ne wa nazhabu muna tafiya ne zuwa ga wani dalili ila hadisi bin umara shine da ya ce kunna nu'addu mun kasance muna lissafa wasu mutane daga cikin sahabbai wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun kuma annabi yana raye bai muna inkari ba wa ashabuhu mutawafiruna kuma dukkanin sahabbansa suna nan samammu kowa na nan to wajen lissafin mu ce abubakarin ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت to daga nan sai mu yi shiru eh ba ma ƙara da hudu eh to shi yasa shi malam can farkon sai ya ambace su su uku din yace su ne mafi falala eh to haka Abdullahi dan Umar shi ma kamar yadda al-Imam Ahmad ya ruwaita da isnadi sahihi haka al-Imam al-Bukhari shi ma ya ruwaici wannan asar abdullahi dan umar ya ce to mukan gabatar da su akan kowa kuma annabi yana raye sahabbai su ma suna nan summa min ba'di ashabi shura to bayan waɗancan biyar ma'abuta shura sai ahlu badrin min almuhajirina sai waɗanda suka yi hijira daga cikin ma'abuta badar daga cikin waɗanda suka yi hijira waɗanda suka halarci gazuwatu badrin to suke bi ma ashabu shura sun ma'ahalu badrin min al'ansari masu bi musu sai al'ansar su ma waɗanda suka halarci badar min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala ƙadaril hijirati wasabiƙati awwalan fa'awwalan to akan gabatar da su dai gwargwadon a uh, hijira wanda ya riga hijira da kuma wanda ya hijirar da wanda bai hijirar ba da kuma wanda yake da sabiƙa zuwa ga musuluncin eh, wanda kaga duk waɗancan da aka ambata a baya suna daga cikin suna da wannan sabiƙa ɗin eh, sun samu wannan sabiƙa ɗin kamar shi abubakar da shi umar da kuma usman sun samu wannan sabiƙa ɗin shi yasa suka samu wannan daraja ɗin to shi ne malam ya ce awwalan fa awwalan saboda haka ana gabatar da na farko sannan na farko sannan na farko a kowace a kowane mataki cikin ashabu badarin ɗin kaga kasa su gida biyu aka gabatar da almuhajiruna sannan sannan al'ansaru su ma waɗanda su ma suka yi wato gazawatu badar ɗin sun afdalun nasi mala ya ce sannan mafi falalan mutane ba da ha'ula'i bayan wa'annan da aka ambata ba da ha'ula'i ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su ne sauran ragowar sahabbai alƙarnun lazi isa fihim su ne jama'ar da aka aiko alƙarnu ana yana nufi aljama'a tawagar da aka aiko manzan Allah a cikinsu sai ka ce dukkanin ragowar sahabbai kenan to su kuma suke bima ashabu badare duk da akwai masu karawa suna kawo sulhul hudaybiya cewa suke bima ashabu badare daga waɗanda suka halarci sulhul hudaybiya wasu suna gabatar da fathu makka to daga kan fatahu makka shine sai ya zamo duk wani sahabi to shi ke da falala akan duk wani wanda ke ƙasa da shi to sai ce wa kullum man sahibahu duk wanda ya abuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanatan au shaharan shekara ɗaya ne ko wata au yawman ko da yini ɗaya ne au sa'atan ko da sa'a ɗaya ne ya haɗu da annabi aura ahu ko ya gan shi tufahuwa min ashabi inda ya yi imani da shi to yana cikin sahabbai saboda haka ko da lahaza ɗaya mutum ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya imani da shi to ya samu wannan daraja yau amma in bai imani da shi ba to kaga wannan ba a kira ne sahabi kamar munafukai su ba kaga sun yi suhuba tare da annabi suhuba su suhuba ce logawiya kawai ba suhuba ce shari'iya ba su abdullahi dan ubayu da haka wasu yaƙoƙi suna zuwa da su ake jam'i wasu su ma na ba da zakka amma ko ba sahabbai ba ne to dan shiya in ya tashi raina ma hankali sai ya kwaso munafukai ya ce mato eh ga su su ma an tsine musu ko an yi kaza an yi kaza eh ba sa tantancewa tsakanin tarifi na sahabi wanda yake na luga da wanda yake na shara eh to duk sanda ka ji malaman suna suna magana sahabi suna magana ne da yare na shari'a an fahimci wannan eh na ai munafucin shi ne kafircin illa bambancin shi da wancan shi wancan ya bayyana shi kuma ya ɓoye to a wurin allah da hukuncin su kafare ne ko yana sallar ta banza ta ba ta da amfani to ka gani innal munafiqina fi darkil asfali to kaga shi ya ma fi tsananin azaba sama ga wancan a to wannan ai fasara ce ta al'ada yawwa ya ce yawon munafunci ya yi mai mugunta ke eh eh eh eh ba sahabi ba ne dole eh yana daga cikin al-mukhadaramu na ake kiransu eh kwai su irin su ka'abul ahbar da makamantansu eh ai ya zamani da annabi amma bai musulunta ba sai zamanin khilafar sayyidina umar eh to kaga ba sahabi bane eh darajarsa ta ragu eh to su ake kira da al-mukhadramuna duk da wasu na sa su cikin tabi'ai to sharaɗin zaman sahabi shine kai imani da shi kuma ka haɗu da shi kuma ka mutu akan haka ka mutu akan musulunci shi ba daga baya in mutum ya canza ya yi ridda kuma ya mutu akan wannan riddat to ba sahabi ba ne amma in ya zamo ya yi riddat kuma kamin ya mutu ya sake kuma dawowa musuluncin to shi ma kaga sahabi ne shi ne karatunmu na jiya walau ta khallalat riddatun fil asahi kamar da ibn hajar ya faɗa to wannan shi ne duk da wasu na sa wani sharaɗi cewa kamin annabi ya bar duniya shi ake nufi kaga kenan wanda ya ga annabi cikin mafalki ba sahabi ba ne ba sahabi ba ne duk da in ka gan shi yadda yake shi ɗin ka gani to kuma ba za a ce ba sahabi ba ba za a kira ka sahabi ba to shi ne aka tattauna da sufaye masu da'awar ganin annabi ya kazata to kenan kuma kun zama sahabbai kenan tun da cikin almajiran shi shehu tijjani an ce akwai mai ganin annabi kullun so 24 kullun kuma ya kazatan ido da ido cikin almajiransa muhammadu damarawi alwajir su bata addini aka zage a yi su ba ba ruwan su a yi su ba sa jin ciwon ƙarya a yi su don wani abu da faɗi ne an san ƙarya ta to gagari yana magana da masu hankali eh to su haka suka faɗa su ma waɗannan kaga ba a kira su sahabbai eh to bale ma ganin annabi din ya kazatan bayan ya bar duniya to kaga bata tabbata ba waƙi'iyya bata tabbata ba Mm. dukkanin magabata a, na kwarai ba wanda ya da'awar ya ga annabi ido da ido sai dai a mafalki waɗanda za ka ga sun yi da'awa za ka ga duk sufaye ne Eh, to su kuma suna yin wannan ne don su samu kofar cewa sun zo da wani abu na addini annabi ya ce musu kaza ya ce musu kaza an ba shi kaza an ba shi kaza saboda haka shi ma a zo a bi shi ai waliyi ne to da irin makamantan wannan Eh, to shi wanda yake ya kai matsayin gausi kamar shi shehu tijjani to shi kaga sun ce shi koyaushe yana tare da annabi baya rabuwa da annabi ko da sakan ɗaya ne duk inda yake duk inda shehu tijjani yake to manzo Allah yana nan wurin ko a gidansa ko a zawiyarsa ko a masallaci ko a ɗakin matarsa ko a ko'ina sun ce la yufariquhu tarfata ainin Eh, daga cikin falalar shehu tijjani ke eh eh eh Da- ya kazata sosai shi suke nihi da ya kazata ba hawa mafalki ba ba ba kuma khayal ba an gane Ah, to ba kuna gani na yanzu ba ai ya kazatan muke yanzu ai to gaba haka nan ne Eh, kaga shi Muhammadu da Marawi karamin wali ne shi yasa shi ya zamo so ashirin da wani abu saboda almajiri ne ba kudubi ba ne Eh, shi shi shi iya darajarsa kenan to kaga amma kuma suka kasa ba da amsa shin shehu tijjanin nan sahabi ne ko ba sahabi ba sai suka laɓe kawai dai kudubi ne Eh, amma dai na nan tare da annabi kai Allah ya sawaka eh ta yi yawa kam eh abu suke yankowa sai ya zo ma ya saba ma hankali eh eh, ta Allah ya samu dace sai ce aura ahu fahuwa min ashabihi lahu min as-suhba ala qadari ma sahibahu yana da kima ta sahabbantaka gwargwado yadda ya abokance shi in ya zauna da annabi da- eh, lokaci mai tsayi mai tsawo to kaga falalarsa ta yi yawa kenan Eh, sai ce wa kanat sabiqatuhu ma'ahu sai ya zamo rigayansa da ya yi wa waninsa to tana nan tare da shi kenan sai ce wasu mai aminu haka in ma ya yi sa'a ma ya ji wani- wasu hadisai daga annabin to kaga darajar ta karu shi ma Eh, wanda ya haɗu sahabin da ya ruwaici wani abu daga annabi to ya ɗara wanda ya haɗu da annabi bai ruwaici komi daga annabi ba to haka abin mataki mataki ne wa nazara ilaihi nazaratan kuma ya samu ya kalle shi kallo na basira to wannan kallon shi ma eh, na- ah, falala ne Eh, yanzu wanda yake makaho misali to kaga bai kai kamar wanda ya gan shi da ido ba Eh, saboda ganin ma ka ga annabin wani eh yawwa to wannan shine sai ce fa'adnahum suhbatan wanda ya fi kowa zama ƙasa ta fuskar sahab- sahabantaka huwa huwa afdalu min alƙarni lazina lam yarauhu to ya fi falala ga ƙarni ko ga jama'ar da su ba su samu sun ga annabi ba kamar tabi'ai kenan eh ko shine zai faɗi walau laqullaha bi jami'il a'mali ko da su na bayan sun haɗu da Allah da kowane irin aiki saboda haka duk ibadar tabi'ai ba su ne ke gab da sahabun- sahabai ba to duk ibadarsu ba su kai darajar sahabbai ba eh su da haka duk wani ibada da mutum zai yi yanzu ba ta kai ta sahabbai ba لو أن أح- لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ولا نصيفه to ka gani eh zaka duk sarkar da zaka yi ba za ta kai ta sahabi ba eh sallar kama ba irin tashi bace azumin ka ba irin nashi bane aikin hajjin kama ba irin nasa bane eh so bari mu yi zauri mu karasa kana haula'i sai ya ce allazina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ya ce waɗannan da suka kasance sun zauna sun yi abuta da manzo sallallahu alaihi sallama wa ra'auhu sun ganshi wa sami'u minhu sun ji ruwaya daga gare shi to suna gaba ga waɗanda ba wannan matsayin gare su ba wa man ra'ahu bi ainihi wanda ya ganshi da ƙwaye idonsa wa amana bihi yayi imani da shi walau sa'atan ko da awa ɗaya ne to afdalu ya fi falala a ga wanda shi bai samu wannan matsayin ba minat tabi'i da daga cikin tabi'ai li suhbatihi saboda darajar wannan abutakan da ya samu walau amilu kulla a amalil khairi ko da ko su tabi'an nan sun yi kowane irin aikin alkhairi ma'ana duk abin da Allah ka so sun yi shi kuma yadda ya ce a yi to ba su kai darajar sahabbancan da ya ga annabi ko da sa'a ɗaya ba ne zaɓi ne da Allah da su ya raka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah sai nurul albabu in an yi sallah insha Allah eh eh